أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين عند مكسابة وأن مسلاتي نا da salmanu madinatu takawa yankari kwatas na yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ranar asabar wanda muke kirga takwas ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiyar isa alaihi salam 2022 insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin suratul hud inda muka tsaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
قالوا سيسكت يا هود يا كي النبي هود ما جئتنا ببينة baka zo mana da wata hujja ka karfa da take tabbatar maka da annab take tabbatar maka da annabta ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika mu kuma ba za mu bar gumakan mu ba dan kawai ka zo ka ce mana mu bar su shine an qaulika din wa ma nahnu laka bi mu'minina mu ba mu imani da kai ba ba mu yadda da cewa kai annabi bane na'am
إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون نعم Na'am sai suka ce inna qulu kai mun fa ma wani abu zamu ce maka ba akan yanda lamarin kan nan muka ga ya kasance illa ataraka babu alihatina bisu'i muna ganin sashen allolin mu ya maka baki eh akwai abin da kai maguma kan nan suka maka baki shine ka kama maganganu irin waɗannan qala sai yace inni ushidullaha to ni ina shaida wa Allah cewa na yi aikin da Allah ya sa ni ba wannan ne gaba a gabana ba izgili da ɓata mutunci da sukan juna duk wannan ba shi ne a gabana ba me aka yi mai gunki kuma wani busasshen itace ko busasshen dutse kawai shi ne har zai mun baki lalace ce to ni dai na fahimci kafirci ya riga ya ci zuciyanku don haka ina shaidawa Allah Allah ya gani na isar da aika amma babu wani abu da ya shafe ni daga cikin abin da kuke faɗa washhadu ko kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna ni ba ni ba duk abin da kuke musu bautan nan na musu bara'a ba na cikin wanda suka yadda da abauta musu kuma ba na yadda da wani wanda ya bauta musu na'am من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ba ruwana da duk abin da kuke bauta wa Allah min dunihi banda ba Allah ba duk abin da kuke bauta masa kai wanda ba Allah ba ni ba ruwana da shi to amma maganar da kuke cewa wai a goma kanku ne suka mun baki kaza kaza kai ba goma kanku ba da ku da goma kan naku da dukkan wani wanda kuke ganin mataimaki ne a gare ku wakilu ne ku je ku haɗu ku haɗa mun makirci iri iri wanda duk kuka za ku iya ai na gumaka iya gumaka ne ku masu kula da gunkin da ku kirkiri gunkin kuke jin kuna da ƙarfi kuna da dukiya kuna da mulki ku haɗu da ku da gunkin naku da camfe-camfen naku da tsafe-tsafen naku duka in za ku iya ku ku yi ku yi min makirci ku gani in zai same ni tunda ni na yadda daga Allah nake na yadda Allah ne turo ni ba abin da za ku iya mu sun mala tunziru ni sannan kuma kar ku saurara min kar ma ku ce ku bari in ɗau lokaci abin naku kar ya ɗauki lokaci ku yi min cikin gaggawa nan إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم na'am inni ni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah rabbi wanda shine ubangiji na kuma wa rabbikum shine ma ubangijinku kuke ƙarya kuke cewa wasu abubuwa ne ubangidanku ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba kai dai kawai halaka ne ya same ku kuke da awon wani ubangiji daban shi ko ubangiji na din nan ubangijin kun nan ma min dabbatin babu wata dabba wata halitta kowace iri ce mutum ne dan adam ko aljani ko mala'ika ko dabbobin jeji ko na gida ko tsuntsaye ko kwari kowane irin halitta wanda yake an ce dabatu ne misali kamar rarrafe to ko da mai jan ciki duk yana cikin dabatu su maciji su menene duka babu ɗaya daga cikin waɗannan illa huwa akizun bina siyatiha sai Allah ne yake rike da kokon kan wannan dabba din wato Allah ne ke sarrafa shi da qayyumiyarsa ita ce take tafiyar da komai kayyumiyar Allah take juya komai to ko tunda Allah ne yake juya shi ba sai ya yadda ya juya shi wajen da zai cuce ni ba dan haka me zan ji tsoro game da dukkan al'amarin ku inna rabbi sanzai ubangiji na ala siratin mustaqimin yana tare da wanda yake kan tafarki wanda yake madaidaici idan kai kana kan hanya madaidaiciya ba kar ka ji tsoron komai ka ji tsoron Allah kawai tunda kana tare da Allah kana kan hanyar Allah subhanahu wata'ala
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدعونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا إن سكبا دبايا غبري إيماني to faqad ablagtukum kace musu na isar muku ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku ya shafe ku wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum Allah Ubangiji na ya kawo wasu al'umma ba ku ba wasu mutane wanda ba ku ba ya zuba su a bayan ƙasa ko ya zuba su a cikin garuruwan ku su rayu su bi shi a wannan lokacin da yake Allah ya riga yana yana ɗaukan matakin shafe al'umma shi ne shi faɗi haka amma shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alƙawarin ba zai kisfe mu ba ba zai shafe mu ba duk laifin da aka yi sai dai jirginta mana har zuwa ranar tashin alƙiyama saboda rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu annabi hudu yace haka Allah zai muku ya shafe ku ya kawo wasu maku ba wala tadrunahu shay'a in kun je kun taru gaba ɗaya kuka yi ta bautan wani Allah ba abin da za ku cuci Allah da shi kuma idan Allah ya zo ya shafe ku ba mai ce masa don me in inna rabbi ka san ubangiji na hafizun mai kulawa ne ala kulli shay'in bisa dukan komai shi yake ganin komai shi yake tafiyar da komai shi yake lura da komai na'am ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
ولما جاء أمرنا جاءني أكشات حمزة دي saboda hamzan da take gabanta yace walamma ja amruna lokacin da al'amarin mu yazo wato na azabtar da mutanen annabi hudu najjayna hudan sai muka tserar da annabi hudu wallazi na amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi da baki ɗaya muka kwashe su daga garin bi rahmatin don rahaman mu minna don rahama daga gare mu da shiryarwar mu wannan jainahum muka tserar da su min azabin daga azaba ghalizin wanda yake mai tsanani shine mai kauri din nan وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار أنيب shi annabi hudu mutanen da suka bi shi an ce sun kai dubu hudu eh ba kaman mutanen annabi nuhu ba sai wa tilka adun adawa kenan kun ji labarin su an yi ce tilka ishara ilal ba'id wato abin da ya riga ya wuce Eh, kun ji al- al'umman adawa Eh, ku je ku duba garuruwansu Eh, kamar fasihu fil ardi ne fanzuru kaifa kana aqibatu ladina min qablikum ku je ku duba garuruwan adawa ku tambaya ai ba bakon abu bane ka je ka tambaya ina ne inda aka yi adawan nan ka je ka ga inda aka yi rugurugu da su aka yi rugurugu da gidajensu ba wani abu ne za a ce aika labari ne kamar da suke ce tatsuniya ba abu ne gashi nan da gurabunsu har yanzu yana nan kuma da yake Allah shine Allah har yau an kasa wanda zai ce bari mu mu je garin adawan nan mamana mu share mu sake gina garin mu mu zauna babu duk irin wayannan guraren da Allah ya halakar da su tunda Allah ne ya riga ya ce ya bar wurin dan ya zama ishara har yanzu haka in ka je mutafika haka za ka ganta a rushe duk in ka je tadmura haka za ka ganta a rushe in ka je duk wayannan wurare da aka rushe suna nan bai yanzu wasu suna yawo da masu leƙen wai su masu zuwa eh, duba tarihi da menene su je su shiga su fita amma su ma har yanzu sun kada tunanin cewa ko majalisar ɗinkin duniya ce wayannan wurare bari in je in yi wuri a yi musu a yi wajen zama a dawo gurin babu Allah ya riga ki ne magun ya lalata shi kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce jahadu me ya ja musu wannan halaka sun yi musu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijinsu wa asawru sulahu sun saba wa manzannin Allah sun kin imani da abin da suka zo musu da shi na shiriya da kadaita Allah wattaba'u suka biye ma amara kulli jabbarin anidin umarnin dukkan wani mai ƙetare iyaka mai tsaurin kai wato shi talaka matsalarsa shine idan yana bin wato waɗanda suke jagorori shugabannin shegantaka in ya biye musu sai zai ja ma kansa halaka da shi ba zai biye musu ba zai tsaya akan hanya to sai ya tsira wayannan dubu hudu da suka bi annabi hudu ai sun tsira tare da shi wayanda aka halakar tare da kafirai da shugabannin kafirai ai wayanda suka biye wa bilela a shakida ne to haka Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su na'am وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن آدا كفروا ربهم ألا بعدا لآد قوم هود na'am wa utubihu aka biyar wa adawa la'anatan tsinuwar Allah da na mutane fi hajjiyar duniya a wannan duniya kowa ya zo ce sai ka ce mutanen annabi hudu sai a la'ance su wa yawmal qiyama haka nan ma za a tsine musu a ranar kiyama a gaban dukkan halittu ala ma'ana na am inna adan lalle adawa kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangijinsu sun aikata saɗe-saɗen Allah sun ƙi jin wa'azin annabawa sun yi tsaurin kai ala ma'ana na'am bu'udan li'adin inuwa ta tabbata ga adawa ƙaumi hud mutanen annabi hudu an ce ƙaumi hudun saboda mayyaze a tsakanin adal ula da kuma wannan adana daga baya na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب wa ila samuda akahum salihan mun aika wa samudawa dan uwansu na garinsu dan kabilansu annabi salihu qala yace ya qaumi yaje yace musu ya mutane na ibudullaha bautawa Allah kadaita shi ma lakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji da ya cancanta a bauta masa in ba shi wannan Allahn da ya halicce ku ya halicci komai da komai ba huwa an sha'akum shi Allah nan shi ya farar da ku min al-ardi daga ƙasa duk da dai su an halitte su daga mani ne to annabi Adamu kakansu ai daga ƙasa aka halicce shi kuma malamai wasu kace ai har yanzu dan adam din ma ai daga ƙasan aka fare shi domin sai an ci kayan abin da ƙasa ta fitar ake samun wannan tarin maniyin da yake tattaruwa don haka abin da ƙasa aka matse ne daga ƙasa ya zama ya samar da ɗan adam ɗin har yanzu Allah ya ce ya halicci mutum daga ruwa haka ne ruwan maniyi in an ce an halicci mutum daga laka annabi adamu tun zamanin annabi adamu da lakan har yanzu ita yake ci domin in ka shuka masara a ƙasa da ina ta samo wannan karmamin ta samo wannan abubuwan duk daga laka da ƙasa ta tsotso ko to har yanzu dai a ce kasar da muke ci ita muke ce muke rayuwa to amma dai an ce an ce mafi yawancin malamai sukan ce daga baban ku annabi adamu don daga laka aka yi wasu amarakum kuma allah ya raya ku fiha a cikin duniya ya ba ku basira ta yin gidaje da makwantai da shimfiɗu yadda za ku ji daɗi ku rayu a cikin duniya ɗin to ai yayi muku haka ne don ku bauta masa don haka fastaghfiruhu ku nemi gafaransa daga laifuffukan da kuka yi na kafirci ku nemi gafaransa daga zunuban da kuka aikata ku komo zuwa ga Allah thumma tubu ilaihi sannan ku dawo ku zama na Allah inna rabbi shi ubangiji na qaribun makusanci ne da dukkan bawansa ba sai ka kwala kira ba ma yana jin in sirri kai yana ji in bayyanawa kai yana ji an zo an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ubangijin mu kusa yake da mu mu rinka sirri ba wanda yake jin abin da yake tsakanin mu da shi ko kuma ubangijin mu nesa yake mu rinka kwala masa kira sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wai za ta alaka ibadi anni wa inni qaribun don haka dukkan malami mai tsoron Allah malami wanda ya san Allah baya nesanta Allah daga bayi kullun yana nuna wa bayi ne suna kusa da Allah amma duk wani wanda zai rika cewa Allah na can wani wuri nesa da kai to wannan ba Allah yake son nuna maka ba yana son ya halakar da kai ne duk abin da Allah yake nuna wa bawansa bawansa ya ji yana kusa da shi kaga sirri ma sirri ma babu sirrin da ya kai sirri da Allah don yanzu idan misali sirri da abokinka ne sai ka kira shi kusa ka ɗan yi murya ya ji abin da kake ga masa ko to amma ganawa da Allah fa sai in yi haka kawai ba wanda ya san me nake gaya wa Allah to kaga kuma Allah kuma ya fi kowa jin wannan munajati nawa saboda haka Allah sami'un ne jin kuma ba ana wakiltarsa a ji masa bane shi yake ji da kansa basirun ne ba wai ana wakiltarsa a gani masa bane shi yake gani da kansa qayyumun ne mai rike halittar sai sarrafa su ba ana wakiltarsa a masa bane shi yake kansa da kansa sai dai ba irin yanda kai kake zato ba yawa Allah yana tafiyar da al'amuran sa ne ta yanda ya fi karfin tunaninka na'am to Allah subhanahu wataala sai ya ce musu inna rabbi fasani ubangiji na qaribun makusanci ne da bayinsa mujibun mai amsa musu roƙonsu in suka tuba nan da na yake karɓan tubansu nan قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
قالوا تسكت يا صالح يا كي صالح kar kun tafi na marjuwa kai masoyi ne abin kauna ne a cikinmu kabla haza kafin wannan kafin wannan abu da ka zo da shi duk wani annabi da Allah yakan aiko galibi yakan aiko shi tsarkakakke abin ƙauna saboda ya kafa hujja wa al'umma kuma duk wani bawan Allah galibi haka yakan zama a garin an san shi kafin ya fara kira zuwa ga Allah kowa yana masa shaida mutumin kirki ne ai wani yana da kirki ka ai muna son wani ai kaza kaza kaza kaza to akwai ranar rabuwa shine ran da ya saba da son zuciyarku wanda kuke son nan son gangan jiki kuke masa da son zamantakewa da alaka ran da duk ya dauko gaskiya ko fa ya ce a yi ta to duk marasa gaskiya kuma sai su raba gari da shi a nan ne za a rabu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad as-Sadiq al-Amin al-kaza kaza to yana zuwa yace a daina bautan gunki ba kuma to sai ka ce a to yau kuma sai aka rabu to shine su ma suke gaya masa kai masoyin mu ne kafin wannan kai mutum ne abin kauna a cikin al'umma hata na hana yanzu sai ka hana mu anna abu da maya abu da aba'una mu bauta wa abin da iyayenmu suke bauta musu to waye ce su bauta musu ai shi ne kun bincika ba ku bincika ba kawai kun ga iyayenku suna abu kawai sai ku kama yi ba ku bincika kun ga a mutanen nan akan gaskiya suke ko ba akan gaskiya suke ba wa inna na lafi shakkin kai muna cikin kokanto min mata du'una ilai daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi na cewa mu kaɗaita Allah shi kaɗai mu daina bautan wa'annan gumaka da kuma cewa da kake wai kai annabin Allah ne shakkan ma muribin ne da aibukar da mutum cikin kokanto na'am قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال سيدي يا قوم يا متانينا كراني إرنا daɗa tausasawa da jan hankali ya ce ya ku mutane ba da ya ce ya ayyuhan nasu to bai ce ya ƙaumi ya ku mutane na kaga jawo su jikin sannan da ibafan su zuwa gare shi din nan yana nuna tausasawarsa gare su ara aikin ku ban labari ba wannan maganin iyayenku suna kaza ai akai muka su aka same su ai kaza kaza duk wannan ba shi za ku duba ba ku duba in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan abin da nake gaya muku nan an bi da an bibi an yi bincike an samu ni ina kan hujjoji karfafa fili daga ubangiji na wanda suke nuna ni ne kan gaskiya wa atani minhu rahmatan kuma shi ya ga dama ya min abin da kuke ganin ba zai yin ba dole ne ya an muku rahaman Allah tana samun wanda yake banta ne to sai ya gani ne ya cancanta ya bani wannan mukami na annabtan da kuke cewa ku ba ku yadda ba ya zaɓe ni ya bani wannan annabta ko wa atani minhu rahmatan ya bani rahama wato ita ce annabta daga gare shi kamar yansuruni min Allah to ni wa zai kwace ni a hannun Allah din na tabbatar abin nan da na zo da shi gaskiya ne na tabbatar shi ya naɗa ni annabi don ina son mu daidaita da ku don ina son in bi al'ada sai in na bar waɗannan abubuwan guda biyu na watsar to ni kuma waye zai je kwato ni a wurin Allah in Allah ya kama ni in asaituhu idan na saba masa fa ma taziduna ni babu abin da kuke ƙara min da umarnin kunnan da shawarwarin kunnan gaira takasirin sai dai taɓarwa domin da Allah zai kama ne hukunta ni sai dai ku tausaya mu ba abin da za ku iya yi saboda haka don me yasa zan nemi mu daidaita da ku in saba wa Allah subhanahu wataala na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب to da suka ƙaryata suka ce su ba su yadda ba idan har yana son su yadda shi annabin Allah ne kuma su daina bautan gumakansu to mu je wajen sansan tsiyar fa aka je aka samu wata fa mai faɗi falalen dutse sansan tsaye wanda yake mai santsi babu wajen gurgura a jikinsa ba irin wannan ba ma wanda yan fasa dutse za su iya samun wajen balla suka ce to kaga wannan faɗin eh in kana son mai imani da kai yanzu yanzu ka ce fan nan ta fashe tana fashewa sai wata raƙuma ta fito raƙuman tana fitowa ya zama ta fito tana da cikin da ya kai naƙudan aikuwa tana fitowa daga cikin dutsen nan da wannan ƙaton ciki na haihuwa sai ta yi naƙuda sai ta haifi ɗa to idan muka ga haka to sai mu yi imani da kai to shine sai annabi hudu sai annabi salihu ya tafi wurin dutse ya ce Allah ka yi wannan ka fitar mana da taguwa daga wannan dutse ya yi addu'a sai gashi tana fita dutse ya fashe taguwa ta bullo tana bullowa ta gano ta fito da ciki tana fitowa da ciki ta aihu to ga ayan Allah ta tabbata yanzu kan kun yarda ni annabin Allah ne ko to amma fa wannan taguwa kun tambayo wa kanku taguwan da ta fita daga dutse ta haifi ɗa daga dutse aka yi ta da kumfa ya kunu ba irin taguwan gari ba ne wa ya ƙomi ya kuma mutane na hazihi na ƙasun layi to ga taguwan Allah lakumu aya ta fito gare ku a matsayin aya ko kuka tambaya kuma Allah ya bayyanar muku da ita fazaruha to dokokin dokokin wannan taguwa ku batta ta kulu fi ardillah taguwar Allah ce Allah ya fito da ita cikin ƙasan Allah ku batta ta ci daga ƙasar Allah komi na ƙasa na Allah ne saboda haka ita ba wani abu da za a ce wannan nata wannan naka babu taguwar Allah ne duk inda take zai ta ci abin da take so ta zo ta samu ka cika baronka ko bahonka da gyaɗa kana sayarwa ta ci ta ƙoshi ta matsa ta ci nomi ta matsacin ta samu in fura ta samu ta cinye karka ce as ko as ba za ka ce mata ba sai dai ka zuba ido kawai ka rinka kallon ta abinda ta yi ta gama sai ta wuce in ta zo tana tafiya tana tafiya ta samu ɗanka ta taka sai dai ya yi rubus ta wuce yana ka dai ido ko ko kan ko kanzil karka ce mata ko jifanta karka mace mata komai ku batta ta kula fi ardin la ta tana cikin ƙasan Allah wala ta masuha bi su'in kada ku shafe ta da komai daga wani abu na munantawa kar ku munanta mata in kuka yi haka ko fa ya kuzakum azabun qaribun azaba ne cikin gaggawa ita wannan taba ta ba wai bala'i ne na wani jiran lokaci ba kana tabawa ne abun yana bala'in na faruwa gare ka shi yasa aka ce azabun qaribun na'am
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وبند ونن akwai wani dokan laha shirbin walakun shirbu yaumin ma'alu za ta sha ruwa na yini daya ko kuma ku sha na yini daya irin gari ne ga rijiyoyinsu wanda sai a nan ake taruwa a ɗebi ruwa to in ranar yau ku ɗebi ruwa kowa ya zuba in alanga in a menene ka je ka ajiye a gida gobe kar wani ya ja ruwa duk rijiyoyin gari za ta zo ta kafa bakin ta ta tsotse na wannan rijiya ta tsotse na wannan rijiya ta tsotse na wannan rijiya shan ta ne kar wani ya dako digo ya zai ɗiba a rijiya wannan rana to a hakan ma tsanani ya same su na wannan rashin sakamakon haka kuma sai Allah ya mai da nononta da take ba wa ɗanta nono ne mai ɗimbin yawa ɗanta in ta sha ruwa ta sha ruwa ɗanta ya sha ya sha kowa kuma ya zo da abun tatsa ya tatsi nono ba a hana ba tatsi nono kowa ya je ya sha ka ji fa taguwa ce ta jaraba amma duk da haka kuma Allah dai kaddai su ce ai akwai wani abu na takuran da ya sa suka saba wa Allah sai Allah ya musu wannan in baka ja ruwa yau ka sha nono yanzu rabonka da nono tun kwanan nono azumin nan a wannan yanayin da muke ciki na zamani yanzu nan sayan nono ɗan to amma duk da haka ba su gode wa Allah ba to wata rana suka je neman ruwa ba ruwa za su dama jiya da za su sha ba ruwa duk ba ruwan da aka yi ajiye wannan takuwa wannan takuwa ta bata wannan ta ci wannan ta taka wannan ta ka duba gonan wane ta cinye kam ka duba kaza ta je ta yi kaza suka yi ta bitan abubuwan wai salihu kawai ta bin salihu ba za a taba ta ba ba daidai da asuba da man kace masa to yanzu ga shi ba ruwa to yanzu ya za a yi sai wasu suka ce ai wallahi kawai mu yi kokari mu rabu da taguwan mu raba ta da duniya mu ci gaba da sakewa amma takurawa ya kai takurawa to yanzu wannan aiki waye zai iya wannan aiki kun san dai inda annabi salihu ya faɗa bala'i ne kurkusa ba waye zai iya zuwa yayi wannan ta'addanci sai aka ce ai ba wanda zai duk cikin nigogi ne aka tara ya san dama ana son a ga an yi ta'addanci to sai an tara 'yan iska manya-manya kuma to cikin 'yan iskan suka taru suka yi mitin nigogin aka ce ai duk a cikin 'yan iska nigogi 'yan tara suka babu wanda zai iya tinkaran wannan taguwar ya soke ta sai kuddaro kasan ko yanzu ka je ka damu daban 'yan niga in ka ce musu waye bai yi ta'addanci baya jin shakkan komai za su ce maka wane to haka kuddarun yake shine aka zo aka ce yaya kuddaru muna son fa a gama mana da sabon annabi sallo ya ce ai an yi an gama shikenan ya fita na mafi yawanci wai wai mai dan dan dan menene dan kuka shi yake ja uwarsa jifa to shikenan sai ya je ya same ta ya soke ta yace dan raba ku da ita yau a huta gaba daya ashe ba za a huta ba kuwa fa aqaruha sai suka soke ta kuddaru ya soke ta daga umurnin su fa qala sai annabi salihu ya ce tagu wannan kuka soke to ga wannan abin da yake nuna mana wai ba wai ba za ka iya bata ko cin mutunci ko lalata wani abu na Allah bane ba wai ba za ka iya yi wani ba Allah yana iya kare ka ya hana ka yi dan bai ga dama ba bai rubuta a mace asa ba amma duk shegantakan mutum Allah bai iya bace je yi shegantakar ai kaga da Allah ga dama ya tazo kawai sai ta tade shi a lokaci daya ya mutu ko ba haka ba ko ta taka shi ko ta bude baki ta karya wuyan ko amma sai Allah ya bashi ya kashe ta saboda karka dauka wai in kai ta'addanci wa Allah wa ka ketare dokan Allah kaman ka fi karfin Allah ne Allah zai barka kai wannan amma kuma abin da zai biyo baya shine baki sai annabi salihu ya zo ya ga sun soke taguwa hankalinsa ya tashi wannan aiki kuka yi kenan yace shikenan tamatta fi darikum salasata ayyami Allah ya ce in gaya muku duk abin da zaka yi ka yi a gidanka na kwana uku kana da sauran naman kaji ka cinye kana da sauran kura ka shanye da sauran me duk abin da zaka yi yanzu dai kwana uku nan da kwana uku duk abin da za ka ke da shi ka yi amfani da shi in na morewa ne in me duk ka yi nan da kwana uku da nigogin da yan iskar da wanda ba yan iskar ba duk ai kun jama junan tun da kun yarda shi yasa ake cewa kar ku yarda dan ku ya jawo muku bala'i ita to kwana uku ne kawai fi darikum cikin gidajen ku salasata ayyami kwanaki uku zalika wannan gargadi da na muku wa'adun alƙawari ne fa gairu makazubin wanda ba na ƙarya ba tabbas kwana uku ne kawai rage muku a duniya ku yi duk abin da za ku yi nan aka ce da suka soke kan ma sai suka raba naman don saboda tsaban tsaurin idanu suka rarraba naman kowa aka ba shi kasonsa kaga an yi tarayya kenan aka yi ta zuwa da shi gidaje aka yi ta soyawa salihu mun cinye ta iska mutanen banza aka suke ko ba aka suke ba to shi ne an yayyanka a raba ka sai salo a yi taguwa kan mun cinye ta na فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز kace kwana uku to menene dai nuna mana cewa alaman ta ɗaya da gaske nan da kwana uku bala'i dai same mu annabi salihu ya ce yau yaushe suka ce yau laraba ya ce to ranar alhamis fuskan kowa a garin nan zai yi yalo za a ga kowa fuskansa ya yi yalo ya canja rauni ya koma rawaya ranar juma'a za a ga fuskan kowa ya yi jajawur ranar asabar za a ga fuskan kowa ya yi bakin kiran to ranar lahadi kuma za ku halaka ga baki ɗaya kuma haka aka yi ranar alhamis suka ga fuskan su duk ya yi rawaya suka tabbatar da cewa tofa maganar salihun nan gaskiya ne ranar juma'a suka ga fuskokinsu ya yi jajawur ranar asabar suka ga fuskokinsu ya yi bakikirin don lahadi kuma azaba ta sauko falan ma ja amruna lokacin da umarninmu ya zo da halakar da su najjaina salihan sai muka tserar da annabi salihu muka ce kwashe kayansa da shi da iyalansa duk su fita su bar garin wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi su ma an ce su dubu hudu ne kamar na annabi hudu bi rahmatin minna muka tsere da su don tsintsar rahaman mu don inda mun ga dama sai mu hada da su wannan dainahu muka tsere da su min kizi yawma izin daga kaskasci na wannan rana na'am inna rabbaka sanin dai ubangijinka huwal qawiyyu shine mai ƙarfi al'azizu wanda yake mabuwayin da babu wanda yake rinjayensa.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم فأصبح فأص... نعم فأخذ الذين ظلموا الصيحة sai tsawa ta kama waɗanda suka zalunci kansu da kafirci an ce mala'ika jibrilu ne ya yi shawagi ya zo ya yi shawagi da ya yi shawagi ya yi gama shawaginsa sannan sai ya zo daidai garinsa ya buɗe bakinsa sai ya yi ƙara ya yi musu ƙara mai tsanani daga nan suka kyakkece kowa komai abin da yake jiki kunnen kai tsatsa duk abin da yake rami rami cikin jiki da komai ya lalace ko ya dugurguje ya musu tsawa tsawa ɗaya aka musu fasubahu sai gashi sun waye gari jasimina kowa ya durƙusa fi da yarin a cikin gidajensu sun mutu na'am كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
Allah subhanahu wata'ala ce ka Allah mai gano fiha yau kaman ba a taɓa yin mutanen annabi salihu ba ga garin su nan kaman ba su taɓa zama a garin ba ala saurara inna samuda inna samudan lallai samudawa kafaru rabbahum wallahi sun kafirce wa ubangijinsu sun yi tsaurin kai ala ku saurara bu'udan li samud nisanta daga rahamar Allah ta tabbata ga samudawa Allah ya tsare mu
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل هنيد نعم وتنان أنبوء من قوفة تكسن النبي لوط to amma sai aka faro daga inda manzannin suka biyo shine ta wajen annabi Ibrahim saboda annabi Ludu sahabin annabi Ibrahim ne na shine Allah subhanahu wataala ce to ba wayannan ne kai suka yi kafirci ba ba mutanen annabi Nuhu da muka karanta a baya ba kawai ba mutanen annabi Hudu da muka karanta a baya kawai bane kawai ba mutanen annabi Salihu bane har da mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Ludu. Wala ƙarfiya adu Rasuluna Ibrahim, manzanninmu sun zo wajen annabi Ibrahim bil bushira da bushara. Alu salama da suka shigo wurinsa suka ce masa salamun alaika shi ne salama ɗin. Bisharan da suka zo shi ne bisharan zai haifi ɗa annabi Ishaqa. Na'am. ƙala salam shi ma ya ce alaikumus salam shi ne aka taƙaita shi a salam kawai mu ba a ba mu dama mu rinka gaisuwa irin wannan ba mu sai dai mu ce assalamu alaikum in ka ce assalamu alaikum ka ba wa mutum haƙƙinsa in kana so ka samu ka ƙara masa da sadaka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in kana son sadakan ka ta zama biyu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to in kai haka kayi masa iyakan sallama ka gama bashi haƙƙi na dukkan abin da ake cewa sallama shi kuma ya ce maka in ya gada ma ya ce assalamu alaikum shi ma yayi in ya gada ma ya ce wa alaikumus salam yayi ko ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah yayi kowa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya gama maka iyakan gaisuwa kuma sai aka sa wannan sallama ta zama ita ce gaisuwan yan aljanna na'am ala salamun yace kuma sallama ta tabbata a gare ku fama labisa an ja'a bi ijlin hanis annabi ibrahim makiyayi ne yana da dabbobi da yawa nan da nan ya shiga cikin garke ya kamo ɗan maraƙi mai maiko don in shi yadda yake kira in an yayi bako sai ya ciyar da shi nama ba irin fulani ga shanu amma za ka je ka kwana ka saka tashi ka fita to a annabi ibrahim ba irin wannan makiyayan ba ne sai ya yanka muku shanu ɗan maraƙi nan da nesa aka je aka yanka dan maraki aka fede aka gasa aka bankare shi aka gyara nama aka zo aka zuba wa baki eh kuma la bisa bai jinkiri ba an ja a izilin yazo musu da dan maraki hanizin soye gashashe na'am فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفة قالوا لا تكف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه شيا سابا إن يكاو باقي أبين سكن zaga sun sa hannu an kama shi kuma sannan aji in sun gama hankalin ya kwanta kuma a fara tunanin menene dalilin zuwa da sauransu sai zo ga sun yi zugum kawai ga nama a gaban su ba wanda ya daga hannu ya taba yi shiru abin ya dame shi sai ya ji tsoronsu na kirahun sai ya musanta ganinsu wato ya ji damuwan cewa wayan nan wani irin baki ne don lokacin Allah bai sanar da shi wani irin baki ba ne wa aujasa minhum khifatan ya ji tsoronsu tsoron ramarinsu saboda ba su zo masa da ɗabi'a da yanayi irin na yanda aka saba yin baki ba to wannan duk yana nuna mana cewa at-tashakkulatu na, na mala'iku. Mala'iku suna ta shakkulat. In suna in Allah na son a ga mala'ika sai ya canja shi ya zo sifar ɗan adam. Kun ga yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ga mala'ikun da suka zo masa bishara, haka kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam yadda annabi Ibrahim ya ga wayannan, haka shi kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama أتاه جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد haka kuma wani lokaci ya zo a kan sifan dihiyatul kalbi a ga su biyu suna hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dauka dihiyatul kalbi ne ashe mala'ika jibril ne na'am qalu la takhaf sai suka ce karka ji tsoro ba ba mu ba abun tsoro bane inna ursilna ila qaumi lut mu an aike mu mu je wajen mutanen annabi lutu ne mu kai musu abin da suke nema to amma sai aka ce mu bi mu yi zango daga wurinka kai malamin annabi dudu kai ma akwai aikan da aka ce mu zo mu yi maka na bushara na وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب to lokacin da suka zo suka ce sai suka ce mu an aiko mu ne mu je wajen mutanen annabi lutu mun zo musu da abin da suke nema na halaka tunda sun ki imani ita kuma sayyidatu nasaratu tana nan to sayyidatu nasaratu da ta ji wannan to dama labari ya yadu mutanen annabi lutu masu na saduwa da maza suna iskanci suna fito suna jifa abubuwa da irin na 'yan tasha shi yasa kake ganin ana yakan yara ana hana su wannan in baka mai da hankali ba yaron ka zai rashin albarka in yaron ka yana fito yana jifa yana yana yana yana ihu irin wa'annan to karshen ta sai kaga yaron bai yi albarka ba saboda ɗabi'a ne na mutanen banza wayanda suka gabata to aikin su ne wannan to shikenan to duk labari ya yaɗu na wannan iskanci nasu to shine da ta jiman nan za a halakar da su fabahikat sai ta yi dariya a fassarar wasu malamai dariya ne bahiku domin bahiku yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan haidu yana ɗaukan bahiku wanda yake na tabassum wato sai ta yi dariya saboda murna da cewa za a almajirin ba almajirin mijintan nan da mutanensa ba su da kirki za a hutar da mutane daga sharunsu wasu malamai suka ce wannan shine fabahikat wasu malamai suka ce zahikat habat a lokacin da suka zo kuma sai ya zama murna ya ka duk da dai haka murna ne ya kama ta da ta ji labarin halakar da mutanen annabi ludu har sai haila ta yanke mata ta zo mata fabasharna ha bi ishaqa sai muka mata bishara da ishaqa yace za a halakar da mutanen annabi ludu kuma kai aikan da Allah ya ce mu zo mu gaya maka shine matarka za ta haifi ɗa ɗan ma zai haifi ɗansa za a maka ɗa har kuma za ka gaji kanka lokacin kuma ya kai shekara ɗari amma ana masa bisharar zai ga ɗansa ɗan ma zai haifu a idanunsa da ransa ya samu jika kuma shirin hadi ishaqa muka mata bishara da cewa za ta haifi annabi ishaqu wa min wara ishaqa yaqub za a zo kuma bayan an haifi annabi ishaku annabi ishaku zai girma har ya haihu ita ma da ta rayu tare da shi har su ga ɗan ɗansu shi ne yaƙubu wanda annabi ishaku zai haifa na'am قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عظيم قالت ستتي يا ويلتا كاي wannan abun mamaki kai tona ni fakkat wajaha wa qalat ajuzun aqimun tace ni tsohuwa tukuk kuma wadda take bakarara bata taba aihuwa ba a ce in aihu wa ana ajuzun gani tsohuwa shekara na 99 wa haza ba ali ga mijina nan shaikan tsoho ne dan shekara 120 a ce za mu aihu inna haza kai wannan abu da shay'un ajibun ba dan ku mala'iku bane da sai ce ba haka bane amma wannan abun mamaki ne ya za a yi tsohuwa a shekara 99 wanda mijinta yake da shekara 120 ta haihu na'am
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا sai suka ce ah to mala'iku ne kafin ba mutane ba a ce haka dan adam yace yace ata ajabina min amrillah a ce Allah zai abu har ki rinka mamaki kuma mu kenan an ce Allah zai abu ai ba wa abun nan ke ki na hatta ki mamaki min amrin Allah kuma an ce Allah zai abu kuma har ki mamaki mm ata'jabina min amrin Allah rahmatullahi wannan rahama ce ta Allah wa barakatuhu da albarkansa alaikum ya saukar muku ashe samun ɗa rahama ne samun ɗa da jika albarka ne gida ya yi albarka ce rahaman Allah sai da albarkan Allah ya saukar alaikum a gare ku a halal baiti ya ku mutanen gidan annabta gidan annabi Ibrahim innahu shi Allah hamidun abin yaba masa ne bisa duk abin da yake aikatawa majidun mai girma ne aikin yi alheri kin ba da mijinki dama ya yi wata mata don ya samu karuwa to don me yasa ke ba za a miki ba da yawa mata sukan toshe wa kansu alheri ta hanyar toshe zuwan wata abokiyar zama wadda ake cewa kishiya ko menene mata ya kamata su san wannan da yawa kina toshe wa kanki alheri sakamakon hana mijinki ya ƙara mata Allah ya kokkoye irin waɗannan rahama din kuma ki zo watakila ma ki asara biyu babu ki fita ki bar gidan ki bar mata mijin sai kuma ki je ki shiga inda Allah zai azabtar da ke sakamakon hasarin ki ga wadda kuke tare da ita sau da yawa ke Allah ya rubuta ba ke za ki fara haihuwa ba shi yanda Allah rubuta wance ce za ta fara haifa masa ɗa to matakan bai auri wance ba ko ba za ki haihu ba ki ta buge-bugen aihuwa ki ta buge-buge kuma mun ga wannan da idan ni da kaina na ga irin misalai irin wannan da yawa a nan gari mutum ya zauna da matansa shekara biyar ba ta aihu ba ta ki ta nace sai da ya auri mata matar ta aihu bayan ta aihu sai kafin ma ta aihu ta kusan aihuwa sai ga wannan din ta samu ciki saboda ita ce za ta aibi na biyu amma ba za ta aibi na farko ba ko kuma kina ta aihuwar ƴaƴa mata kina ta aihuwar ƴaƴa mata dan sanani da Allah ya rubuta ba ke zaki fara aihuwa ba babban ɗa a gidan ba dan ki bane sai an auro wata tukunna ta zo ta aihi babban ɗa tana aihuwa ke kuma sai ki aihi ɗa namiji ko bayan to haka mafi yawanci wasu abubuwa da yawa mata suke korewa kansu na rahamar Allah ko zuriya ma suke korewa kansu na rahamar Allah da yawa mun ga mutumin da aka haife shi a cikin gida shi ne wajen na goma ma gidan gaba ɗaya yanzu shi suke mora to da ubansu bai aure wannan ba ina za su ji daɗi ba su taɓa jin daɗi ba to haka Allah yake yi ko a mora ta hanyar arziki kuɗi ko ta hanyar mulki ko ta hanyar menene ku bincika ku gani ga sunan da yawa manya manyan da ake cewa su ne manya wuri kaza kaza sai ka ji shi din nan na kaza ne ma na kaza ne ko kuma a gida ka ji wanan nan shi ne na kaza tukunna kuma dukkan alheran da dangin yanzu suke samu ta ƙarƙashinsa suke samu to da ba a haifa a gidansu ba a haifa a gidan wani ina ce sai dai su yi ta fama ina ce dai ko da ba naku ba ne an ce da arziki a gidan wasu ai gara a gidan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rahamar Allah ne ku aikin yi alheri kika ce da kika ga baki aihuwa da yake zuciyarki wankakkiya ce kika ce ya dau annabi ibrahim ya dauki hajara ya mai da ita sadaka ya dauki hajara ya mai da ita sadaka ta aifi annabi isma'il to duk da dai Allah ya san dabi'a ne dan adam an dan samu fushi da menene to bari a sanya ya miki ranki ke ma zaki aifi ibrahim zaki aifi ishaq ishaq amma a idan ki zai aifi yaqub kai kuma annabi ibrahim aka ce ka raba kanka da ɗanka da matarka ka kai ta can wani wuri ranka hankalinka ba a kwance ba aka ka haƙura ka yi ka bi wannan umarni to yanzu mu ma za mu baka iyali wanda za ka zauna da su a nan rahamar Allah kenan da albarkan Allah subhanahu wata'ala ya yi muku shi Allah ai Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu sanu dai Allah hamidu mai yaba wa bawansa ne duk abin da kai Allah shi ba butulu bane Allah baya butulce wani abin da bawan sai na biyayya zai yaba maka da abin da kai majirin ko mai girma ne. Nam sadaqallahu al-azim wa ballaga rasuluhu al-karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin. Akwai bayan Allah da suka nemi addu'a daga ciki akwai wayanda sun taimaka mana da abin sayan man fetur a janareta na makwabtanmu na nan to za mu sa su a cikin addu'a bukatunsu na alheri allah biya musu cikin makwabtan alheri da muke zaune da su a nan abin da suke gudu na sharri Allah ya kare su akwai kuma mutane da yawa wanda suke neman addu'a da suke akwai wanda ya taimaka mana shi ma wajen sa program din ma gidan rediyo an yi masa aiki kuma an dai gama lafiya alhamdulillah to na masa addu'a Allah ya sa ya murmure lafiya mai sa an rabu da wannan ciwon kenan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗanda suke da yawa dai daga cikin mutane inda suke kawo damuwoyinsu na bukatun addu'a to a wannan wata musamman wannan wata to Allah ya biya musu bukatunsu na alheri abinda suke gudu na shari Allah kare su Allah ya biya mana mu ma bukatunmu na alheri abinda muke gudu na shari Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya a cikin gidajenmu Allah ya ba mu lafiya a cikin iyalanmu Allah ya ba mu lafiya a cikin yayayenmu Allah ya ba mu lafiya a cikin dukkan tasarrufatu da sakanatu namu Allah ya kare mu daga dukkan fitinonin da ake fama da su na zamani wanda suka shafi imanin mutane da wanda suke shafan jikunan mutane da wanda suke shafan dukiyoyin mutane albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan wata fatiha daya salatul fatiha uku salatun tisun umurun tuwarzuga kurbana tuwarzuga mu'minun وراس قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا وديننا إنك على كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين